بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren biyar ga watan da saniya hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na hamsin da tara daga cikin jiran biyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaji allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna karatu a ƙarƙashin babu haƙƙin lahi ta'ala alal ibadi wa haƙƙin ibadi alal lahi ta'ala babin da ke bayani akan haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan bayin shi da kuma bayani akan haƙƙin da su ku bayi suke da shi ga Allah maɗaukakin sarki mun karanta wannan ainihin wato hadisi da malam ya hujja da shi shine hadisin mu'az wanda tafiya ta kama mu'az shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan jaki guda annabi yawa mu'azu wasu tambayoyi waɗanda mu'azu ya rinka mai da al'amari zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da sani a takaice a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi mu'azu ko ka san menene haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi kuma ka san haƙƙoƙin da bayi suke da shi a wurin Allah mu'azu ya ce Allah da manzon shi su suka fi sani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana mishi cewa haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi shine lallai bayi su bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kar su yi shirka to idan har bayi suka aikatar da haka a bisa yadda ya zo to shi kuma Allah ya dora wa kanshi cewa ba zai azabtar da duk wanda bai mishi shirka ba mun tattauna matsaloli dangane da hadisin tun daga bayani akan ƙarin waɗanda suka fitar da hadisin banda imam muslim da darussan da ke cikin wannan hadisi wata matsala wadda ita kamata mu fara karin kumallo da ita tun da muka karanta hadisin amma na jinkirta ta saboda ina son ɗaure mana farkon babin da ƙarshen babin me ake nufi da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki akan bayi me kuma ake nufi da haƙƙin bayi akan Allah a nan ga maganganun manyan malamai daga cikin malaman musulunci irin su al-imam al-qurtubi abul abbas al-imam ibn abdul aziz al-hanafi da shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya gafarta musu qurtubi a cikin littafin shi sharhin talkhisin sahih muslim mai suna al-mufhim a mujallabi na ɗaya shafi na 203 cewa haqqul ibadi ala Allah ما وعدهم به من الثواب والجزاء فحق ذلك وجب بحكم وعده الصادق حقin da Allah madaukakin sarki yake da shi wato haƙƙin da bayi suke da shi a wurin Allah shine alƙawarin da Allah ya yi wa bayi cewa in sun bauta mishi zai ba su lada in sun bauta mishi zai ba su sakamako to wannan alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗauka kan shi sai ya tabbata kuma ya wajaba a kan shi amma ba wani ne ya wajaba mishi ba shi ya wajabta wa kan shi wannan ainihin da alkawarin shi na gaskiya wa qawlihi alhaq alladhi la yajuzu alayhi alkadhib fi alkhabar da kuma Allah ya wajabta wa kan shi cika wannan alkawarin ne saboda maganar shi ta gaskiya wadda ya saba yin ta babu ƙarya a cikin maganganun Allah madaukakin sarki wala alhuluf fil wa'd babu saba alkawari a cikin alkawarin Allah فالله سبحانه فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الامر ba wani abu da yake wajibi ga Allah madaukakin sarki a hukunci na umarni cewa wani ya ba da umarnin Allah ya kaza dole babu wannan don babu wanda yake sama da Allah balle ya ba da umarni akai iz la amira fawqahu don ba wani wanda yake sama da shi balle ba shi umarni wala bi hukumul aqal haka nan a hankalce ba za ka ce a hankalce dole ne Allah ya maka kaza ba baka isa ba don kai ne ƙasa shi ne sama li'annahu kashifun la mujib domin Allah madaukakin sarki shine ainihin wato me yayi duk wani abu wanda ya sauka akan bawa dan haka la mujib babu wani wanda zai iya wajabta mishi wani abu a ƙarƙashin wannan ibnu abin izza wato al-imam al-qurtubi na kokarin fassara maka haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah ne domin wannan gabar ita ta fi zama matsalar fahimta fiye da gabar da ke bayani akan haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ke da shi akan bayi na'am tunda Allah shi ya halicce mu ya halicce mu ne don wata manufa wadda ya santa kuma ya bayyana mana ita a cikin alqur'ani cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ya halicce mu ne don bauta to wannan bauta dole ce akan mu amma shi kuwa babu wanda ya isa ya ce dole ne kaza a kan shi idan Allah ya so a cikin adalcin shi zai iya tsara cewa a bauta mishi kaf kuma an gama bauta mishi ya zuba bayan a wuta Allah bai zalunci ba ya daidai amma a cikin adalcin shi da hikimar shi kamar yadda ya wajabta mana mu bayi mu bauta mishi shi kuma sai ya wajabta wa kanshi zai yi mana rahama in muka bauta mishi to alhamdulillah wannan falala ce da ni'ima ta Allah na fata an gane shi ko babban malami al'imamu ibn abul izz al-hanafi cewa ike yi fahaza haƙƙun mujibin bi kalimatihi tamma wannan haƙƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ce bayi na da shi a kan shi to haƙƙi ne wanda Allah da kanshi da kalmomin shi ya wajabta wa kanshi wajibi sadiq da kuma alƙawarin shi wanda yake na gaskiya لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا باويدن الله مدوكا باويدن باوا da kanshi ya cancanci dole Allah madaukakin sarki ya mishi wani abu ba a kama ya kuma makhluq ala makhluq kama yadda yake haƙƙi ne akan wani halitta ya wa wani wani abun misali dole in ka haifi ɗa dole ka ciyar da shi dole ka kula da shi dole kai tarbiyyar shi dole ne ɗa ya yi iyayen shi biyayya to kaga duk irin waɗannan akwai wannan akan wannan wannan akan wannan amma dangane da Allah maɗaukacin sarki kai bawa dole ka bauta wa Allah amma ba wani abu wanda yake dole Allah ya maka sai abin da ya ga dama ya wadatta wa kanshi dan haka sai yake cewa fa inna Allah ta'ala huwa al-mun'im 'ala al-ibad bi kulli khairin Allah shi ke wa bayi ni'ima da duk wani alheri wa haqquhum al-wajib bi wa'dihi huwa Allah ya azibahu haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa kan shi alƙawari da bayan shi ne ba zai musu azaba ba kun ji wannan jama'a shi ko ibn taymiya a cikin nashi ta'aliqin da yazo kan wannan hadisi sai yace kaunul muti' yastahiqqul jaza huwa istihqaqu in'amin wa fadlin kasantuwar bawa da yawa Allah biyayya bawa da yawa Allah da'a ya cancanta a bashi sakamako wanda za a kyautata mishi wannan cancanta fa ta ni'imtawa ce da kuma falala kawai kamar yadda ɗanka in ya ci jarabawa ba dole ba ne kai mishi kyauta to lokacin da ya ci jarabawa ka ji daɗi kai mai kyauta wannan kyautar ta dole ce misali ne muku fala tadribu lillahi al-amsa amma abin da ake cewa shine haƙƙin da Allah yake cewa ya ɗora wa kanshi dangane da bayan shi ibn taymiya na fassara maka da cewa haƙƙi ne na in ni'ima ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya so da bayan shi sannan falala ce ɗaukaka su ya so yayi ina fata an gane laysa huwa istihqaqu muqabala ba wai tunda sun yi ibada to Allah madaukakin sarki dole ya biya su muqabilin wannan ibadar ba ba haka bane ba ciniki bane an fahimta ba sun yi mishi bane bari shi ma dole ya musu kama yastahiqqu al-makhluq alal makhluk kamar yadda abokin halitta idan wani ya maka to lallai kai ma kai mishi alheri fa minan nasi man yaqul daga cikin mutane akwai waɗanda ke cewa la ma'ana lil istihqaqi illa annahu akhbara bidhalik babu ma wani ma'anar cancanta ma'ana ba ma cancanta ne kai bawa kai ba kawai Allah madaukakin sarki ya bada labari akan haka ne wa wa'aduhu sidq sannan kuma alƙawarin Allah gaskiya ne walakin aktharan nasi يثبتون استحقاقا زائدا على هذا sai dai kuma daga cikin mutane ko mafi yawancin mutane wato malamai suna tabbatar da wasu haƙoƙin ma ƙari akan waɗannan kama dalla alaihim kitabu wa sunna yadda alqur'ani da sunna suka ainihin nuni ga haka qala ta'ala Allah yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini haƙƙi ne akan mu mu taimaki mu'mini to kaga yanzu idan kana ganin cewa ibada da kaiwa Allah ita ce ta sa ka cancanci Allah ya baka lada ya baka sakamako to taimakon mu'minai kuma fa ne kai wa Allah wanda shi kuma wannan ya zama shine ibn taymiya ke cewa daga cikin malamai ma akwai waɗanda suke cewa banda waɗannan haƙoƙin na in kayi ibada Allah madaukakin sarki ya ɗora wa kanshi cewa zai baka lada to akwai kuma wani ko akwai wasu haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗora wa kanshi ga su daga ciki shine Allah yana taimakon mu'minai to taimakon mu'minai kuma me suka yi wa Allah da Allah zai taimake su kaga wani haƙƙin ne ya ɗora wa kanshi ko kun fahimta jama'a dan ka bashi da dalilin da zai sa ka ce ya share cikin gidanka sai kuma yana jiran ka biya shi amma da ya share nan ka ji daɗi sai ka ɗauko wani abu ka bashi yanzu wannan menene kyauta ce tukunci ne ya faranta ba ne ka so ka faranta mishi amma ba haƙƙi ne muƙabili ba amma an ka ɗauko ɗan wani ya maka fa kafin ma a fara galibi tsada ake to kaga haƙƙi ne muƙabili a nawa za ka yi min kaza yace kaza a'a kaza zan baka a'a kaza zan ba ko kun fahimta to haƙƙi muƙabili ke sai ce lakin ahlus sunna yaquluna huwa alladhi kataba ala nafsihi ar-rahma ibn taymiya yace ahlus sunna in suka tashi fassara wannan hadisi suka ce Allah dai shi ya farlanta wa kanshi rahma kamar da yazo a cikin aya wa aujaba ala nafsihi al-haqq ya kuma ainihin wajabta wa kanshi cewa bayan shi ya ɗora musu wani haƙi kamar ɗanka ka ce kullum ka share kwatan nan ka zo zan baka naira goma shin wannan naira goma kuɗin aiki ce ganin dama ce kawai lam yujibhu alaihi makhluqun ba wani halitta ne ya ɗora wa Allah wannan haƙƙin ba wal mu'tazila sai dai mu'tazilawa sune yan ƙalaƙato yan tatsini suna cewa yadda'una annahu wajibun alaihi bil qiyas ala al makhluq dama su ba su da ladabi game da Allah madaukakin sarki suna cewa kamar yadda ike wajibi ne wane ya maka kodago ka biya shi kaga wannan biyan dole ne ko to haka bayi suke da wannan haƙƙi akan Allah in sun bauta mai dole ba su lada sai suka ce duk ne وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له معتزلة إن قال قاتل في سكي تشيوا أي su bayi da suka yi wa Allah da'a su suka sa kansu suka yi wa Allah da'a ba Allah ne ya tursasa su ba a ƙarƙashin haka wa annahum yastahiquna al-jaza sun cancanta a biya su sakamakon wannan sa kansu da suka yi biduni an yakuna huwa mujib ba tare da kasantuwar Allah ne ya wajabta wa kanshi ba abin ya zama dole akan shi ne don sun yi mishi kun ji fassara da yan kalakatu suke malam yake wa ghalitu fi zalika kuskure suke game da wannan magana ta su wa hadal ba yace to kaga wannan mas'alar daya daga cikin mas'aloli ce ta aqida wadda ghalatat fihi al-jabariyya akwai kuma wasu jabariyawa su kuma su kuma jabariyawa cewa suke duk abin da kaga bawa ya yi to shi majiburi ne a kai ya yi iya don haka in ya samu kanshi a gidan giya ba yadda ya iya kaddara ce ta kai in ya samu kanshi a masallaci ba yadda ya iya don haka su kuma kaji inda nasu kuskuren ya shigo wal kadariya da kuma kadariyawa su kuma suna inkarin kaddara ne mun yi karatuttuka a kansu a baya idan bawa ya aikata kaza shi ke sai ce ya rage alheri ne to Allah ya umarce shi sharri ne shi ya halicci wannan sharri kuma shi ya aikata shi a fakaice suna tabbatar da akwai mahalitta guda biyu kenan atba'u jaham yace mabiya jahamu dan safwan wal qadariyya annasiya da kuma qadariyya waɗanda suke kore abubuwa na sifofi da suka cancanta ga Allah kuma ku karanta littafin fatul majid da tafsir al-aziz al-hamid duk za ku samu bayanai akan waɗannan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan mas'alar jama'a abin da yasa na jinkirta ta asalin ita wannan mas'alar da na tattauna a yanzu ita ce dalilin kulla babin dan imam muslim da ya kulla babin yana magana ne akan cewa Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi akan bayi bayi ma na da haƙƙi akan Allah madaukakin sarki sai kawo hadisi da na cire mana sauran darussa na hadisin to wannan matsalar tana ɗaya daga cikin matsaloli masu girma shine haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah me ma'ana wannan haƙƙin aƙida ta gari ta ahli sunna ita ce ba wai bayi ne suka wajabta wa Allah wannan haƙƙin ba ba kuma ibadar da bayi suka yi wa Allah ne ta wajabta wa Allah wannan haƙƙin ba amma Allah da kanshi shi ya wajabta wa kanshi wannan haƙƙin a ƙarƙashin wannan akwai wasu haƙoƙin da ya wajabta wa kanshi waɗanda su ba su zo tare da misalin an gabatarwa da Allah wani abu na ibada ba kamar taimako da Allah yake taimaka muminai yake ɗaukaka su yake haskaka musu yake tsare su yake rufa musu asiri duk waɗannan abubuwan muƙabilin menene shi kuma muminai suka yi wa Allah a ƙarƙashin wannan in kun fahimta wannan fasara ita ce ingantacciya wadda ta zo daga malamai ainihin nagari daga cikin malamai magabata Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu bayan da muka karanta wannan hadisi na ainihin sahabi mu'azu dan jabal Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda malam ya sake biyo baya da wani hadisi sai dai a cikin mafi yawancin nisakokinku babu wannan babin don haka ku saurare ni zan karanta inda yace babun لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب باب دكي بياني أكن شوا فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله دفاتر باكي كأي to bata isar wa bawa ya shiga aljanna ko ya samu rahama Allah ba balla budda min istiqamil qalb sai an samu yaqini daga ainihin zuci amma don karka nutse da karatuttukan da muka yi a baya ita la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga duk wanda ya faɗe ta da fatar bakin shi to mun karanto a baya ta tsare jinin shi ta tsare dukiyar shi ta tsare mutuncin shi sai in ya zo ya ainihin taɓo wani haƙƙi ne na ya shigo musulunci amma ba haka ba shi kenan ya kubuta kaddara ya faɗo ta da baki ya zauna lafiya a wurin musulmi amma a zuciyar shi ba ya da yaƙini bai yadda da abin da bakin shi ya faɗi ba ku musulmi ba a kallafa muku ku je ku binciki mai ke cikin zuciyar shi ba to amma wannan babin abin da zai karantar da mu wannan la ilaha illallah da ya faɗi za ta amfane shi a nan duniya shine zai zauna lafiya da al'ummar musulmi ba za su farwa dukiyar shi ko rayuwar shi ba amma tun da ba shi da yaƙini a zuci kuma fa ranar alkiyama in ya haɗu da Allah to la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba kenan mu an kallafa mana mu yi aiki da abin da baki ke faɗi ba a kallafa mana mu binciken zuciya ba shi kuma Allah madaukakin sarki da yake masanin abin da ke ɓoye mai da sarari shi kuma shi zai hukunta abin da bayi suka ƙudurce da kuma abin da ba su ƙudurce ba idan kun fahimci tsarin karatun nan kenan da muslim yake mana a littafin nan yana son ya rinka daidaita mana al'amari ne wanda asalin wannan shine tafarkin ahalus sunna ahalus sunna ba sa gazawa daga abin da ya kamata a kai sannan ba sa zaƙewa don haka duk inda kuka ji gazawa to ba aƙida ba ce ba manhaji ba ne ba tafarki ne na ahalus sunna duk inda kuka ji gulumi da zaƙewa to ba tafarkin ahalus sunna ba ne ahalus sunna ka faɗi la ilaha illallah sai ce kai musulmi ne khawarij su ne za su ce ba dan Allah ya yi ba don haka a kashe shi ya suke suka gane ba dan Allah ya yi ba ba su da wata hanya hukunci ne da son zuciya kawai to amma kuma ahlus sunna za su tabbatar da cewa wannan da ya faɗi la ilaha illallah idan tsakanin shi da Allah ne Allah ya sani idan ba tsakanin shi da Allah ya faɗi ba Allah ya sani na ga ce ku hukunta sai a hukuncin ke ne shi musulmi ne don haka za mu mishi mu'amala ta duk yadda ake wa musulmi don haka ahli sunna humul wasat bainal umma ba su da ainihin tafriqi ba su da ifrat ba sa gazawa ba kuma sa zaƙewa don haka duk wanda ya faɗi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Alaihi sallama musulmi ne, me ke cikin zuciyar shi ba abin da ya shafe mu. To mu hukunta shi, a'a ba mu da wani hukunci da za mu mishi mu ce ƙarya ike, munafunci ne, ya faɗa don ya kare kanshi duk babu, mun yadda musulmi ne ɗari bisa ɗari. To amma shi kuma idan tsakanin shi da Allah ba da gaske ike ba fa. to shine wannan babin yake nuna ba za ta amfanar da shi ba a wurin Allah amma nan fa zai ci moriyar ya zauna lafiya da musulmi jama'a kun fahimci yadda aka daidaita al'amarin wannan aqidar da khawari ba su yadda da ita ba ya faɗa ba su yadda ya faɗa ba sai ce ƙarya ne ya faɗi don ya kare kanshi ne kafiri ne ku kashe shi wannan hawarijanci ne jama'a kun fahimta waɗannan irin bayanan jama'a suna daga cikin bayanan da suka yi ƙaranci a ƙasashenmu a lokutan baya shi yasa da yawa waɗanda ke da'awar ahalus sunna ne sai zama sunnar ba su yi mata kyakkyawar fahimta ba ko dai ka same su da gazawa a wajen fahimtar ko kuma ka same su da zakewa a wajen fahimtar asalin dalilin haka kuma shine banda karancin ilimi akwai rashin haɗa nassoshi guda biyu akan mas'ala ɗaya a wuri guda don a ga wannan mas'alar mai take wannan hadisin ne yake cewa wannan nassin ne yake cewa wancan kuma ne yake cewa sai a fassara su gaba ɗaya sai a ce to kaga nassoshin nan guda biyu sun tabbatar mana da wanda ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne ɗaya nassin kuma ga shi za mu karanta yau shi kuma yana tabbatar da wanda ya faɗi la ilaha illallah amma a zuci ba don Allah yake ba to ba za ta amfanar da shi ba a wurin Allah don haka in ya je lahira ba zai zauna lafiya da Allah ba amma a nan duniya fa zai zauna lafiya da musulmi don an ce su aiki da abin da ya bayyana ne ku gaya mana wani manhaji ne ya fi manhajin ahalus sunna kyau da nagarta da inganci babu amma sai an samu masana ba su iya fayyacewa in ba haka ba sai ku tabbiɗi diɗi tsakanin aƙidojin 'yan bid'a da nufin cewa ku ne ahalus sunna halin kun kasa fassara haƙiƙanin maganar ahalus sunna me ahalus sunna ke cewa game da kaza akan haka babban malami al-imamu abul hasan al-ash'ari ya rubuta littafi ya sa mishi maqalatul islamiyyin واختلاف المصلين maganganun da musulmi suke faɗi musulmi waɗanne maganganu suke faɗi akan kowace mas'ala sannan ina ne suka samu saɓani wannan littafin zai taimake ka wajen gane kowace aƙida da ka ji a yau ana faɗi to za ka iya gane waɗannan aƙidojin a yau su ne fa kaza shi yasa kai tsaye kuka ga da na nan sai na ce muku mu'tazilawa sai na ce 'yan ƙala ƙato shi kenan me yasa saboda a yau a jimillar musulmin da ke tarkatar tarkacen aƙidoji a najeriya waɗanda ke dangantuwa ko suke danganta kansu zuwa ga musulunci aƙidar 'yan ƙala ƙato 'yan taƙi ne ita ce tafi kusanci da aƙidar mu'tazila don haka sai ka fassara su da ita a wajen matsalolin fiƙihu da wajen matsaloli na aƙida to dole ne sai kun tashi kun yi karatun ilimin aƙida a wurin malaman ahalus sunna sannan za ku iya tantance haka in ba haka ba su da dama sai ka ji akan mimbarai na ahalus sunna sai a kawo maganganu guda biyu ko uku ko fiye da haka akan matsala ɗaya sai ka ji malamin ya ce shi duk waɗannan maganganun a wurin shi duk ma ɗaya ne ya kasa tantancewa saboda ne saboda kusurul ba'a yana da ƙarancin sani da ƙarancin gogewa kuma abin da ya haifar da haka shine rashin koyon wannan ilimin na ahli sunna a wurin malaman ahli sunna da suka sani to da haka kusan wannan aqidar ahli sunna ba a littafi ake ɗaukanta ba karatun ahli sunna yana na rubuce a cikin littafi amma aqidar malamai zaka je su bayyana maka sai ka fahimta in ba haka ba ga littafin amma ba abin da zai ƙara maka sai ruɗani Allah madaukakin sarki kiyaye qala al-qurtubi dar ku ji abin da al-imam al-qurtubi abul abbas yace rahimahullahu ta'ala hadhihi tarjama tanbihun ala fasad manhaj ghulat al-murji'a wannan babi da imam muslim ya kulla yana fadakarwa ne don ya mai da martani yayi rabbi ga ainihin murji'awa waɗanda suka fi kowa zaƙewa a cikin aƙidar irja'i alqa'ilina waɗanda ke cewa innan lafza bi shahada kafin fil iman idan mutum ya faɗi la ilaha illallah to ta isa a hukunta cewa shi tsantsar mumini ne tun daga baki har zuci ahli suna ba su yarda da haka ba cewa suke in ya faɗi la ilaha illallah shi musulmi ne amma su ce mumini ne tun daga baki har zuci sai ce to ai ba su bincika zuciya ba dan haka kun ga abubuwa uku sun bayyana abu na farko shine kun ji aqida ahlus sunna game da wanda ya faɗi la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne a wurin ahlus sunna za su yi mu'amalar da duk ake da musulmi amma haka ce ku yi shaidar cewa shi mumini ne tun daga zuci za su ce ba za su yi shaida ba wanda ce to ku kafirta shi cewa kafiri ne a zuciyar sai ce ba za su yi ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba za mu iya shaidar ba sai abin da muka ainihin sani abin da kuke koye ba za mu iya sani shi ba don haka mu buɗe baki mu ce shi mumini ne tun da baki har zuci ba za mu faɗi ba ku ji a gida ahlus sunna murji'awa fa sai ce shi mumini ne tun daga baki har zuci khawarijawa fa sai su ce tun da bai zuciyar shi ba ta bayyana mana cewa shi mumini ba ne to kafiri ne sai su kafirta shi da haka za ku ga khawarijawa in suka tunkari kashe mutum ko ya ce la ilaha illallah la jadwa ba za ta tsina na komai ba sai sun kashe shi domin su a wurin su ba ta da amfani don su riga sun hukunta cewa shi kafiri ne jama'a kun fahimta to ku kiyaye malam yake cewa wa hadithu hadha bab hadisan da imam muslim ya kwararo a karkashin wannan babi tadullu ala fasadihi waɗannan hadisai suna nuni ga barna da bacin wannan aqida ta ainihin murji'awa bal huwa mazhabun ma'lumun fasad min ash-shari'a liman waqafa alayhi kai wannan aqida tasu da wannan ɗariƙa tasu da wannan ƙungiya tasu da wannan mazhabi nasu to ɓatacciyar aƙida ce a shari'ar musulunci domin su da rukuta asalin abin da ya same su shine suna da sassauci ne sassauci mai yawa wanda ya kai ga haddi na sakati sai suke ga to ya za a yi a ce mutum ya faɗi la ilaha illallah ranar lahira a ce ya shiga wuta sai suka ce babu yadda za a yi in ba dan an samu nasoshi ba malaman ahli sunna ke ga mutum ya mutu a wurin jihadi sahabbai suna ta cewa hani allahu ma dalla kaza kaza sai manzo Allah ya ce wala hunna dan wuce ne kada wanda je wurin jihadi ya mutu yana da kalmar shahada a bakin shi amma aka annabi ya ce dan wuta ne saboda nafsi ya bayyana Allah ya bayyana mishi dan wuta ne kaga la ilaha illallah anan ba ta hana shiga wuta me yasa kenan tana da tangarɗa to idan kun fahimci wannan jama'a aqidar mu ahlus sunna ita ce wani ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne ba za mu kafirta shi ba don kuma kafirta shi bayan ya faɗe ta mu ce saboda zuciyar shi bata kudurce ba to mun tsaga zuciyar shi ne mun gani mun tsaga ba kuma ba za mu shaida cewa shi mulmi ne na zuci ba yasa mun tsaga zuciyar mun gani ba to kun ga inda kullum ahli sunna suke tsakanin murji'awa masu sassauci sassaucin da ya kai ga sakaci da kuma khawarijawa masu tsanani tsananin da ya kai ga wucewa da zaƙewa to ahli sunna sai su ɗauki tafarkin tsakiya saboda ƙoƙarin daidaita waɗannan nasoshi wannan nasi ya zo da zafi wannan nasi ya zo da sassauci sai su haɗa abin sai ka ga ruwan ya zama ruwan ɗumi ba ruwan sanyi kalau ba ba tafasashen ruwa ba sai ga sai a iya wanka da shi ke ina fatan kun gane dan haka al-imam al-qurtubi yake li annahu yalzamu minhu taslug al-nifaq domin wannan aqidar tasu murji'awa to tana lazimta kenan a rinka cewa musulmi munafukai ne mutum ya faɗi la ilaha illallah sai ku ce to ai zuciyar shi ba musamman ya kudurce ba a ƙarƙashin haka منافقين والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح هو باطل قطعا idan kuma mutum munafiki ne ka buɗe baki ka ce yana da ingantaccen imani to me zai faru ka yi kuskure domin ka hukunta munafiki da cewa mai ingantaccen imani ne ka bi barnar da abin zai kawo idan kuma ya zama a yana da ingantaccen imani in ka hukunta shi da kafirci nan kuma ka ne ka kafirtar da musulmi abin da malam ke cewa in ka ɗauki aƙidar murji'awa to abu na farko tukuna yanzu kana cewa wane yanke ingantaccen mumini ne in ya zama daga zuciyar shi a sanin Allah ba mumini ne na gaske ba yanzu kenan kayi ne ka nuna cewa munafunci tsantsar imani ne don munafunci ne a zuciyar shi to in kuma da zuciyar shi da bakin shi tsantsar mumini ne in kai kuma ka ɗauki aƙidar hawarijawa ka kafirta shi nan kuma ka halattar da kafirtar da zuciyar wanda yake musulmi to me yafi maka zaman lafiya ka ce musulmi ne ka ja baki kai shi a ce to zuciyar shi fa ka ce Allah ya sani jama'a kun fahimta to bayan da ainihin al-Imam Muslim ya yi malam ya kawo mana waɗannan bayanai daga al-Imam Qurtubi sai ya ce حدثني زهير بن حرب حدثنا عم حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا إكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفلت كما يحتفل الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهر كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي بين ثديي فخررت لفتي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجحشت بكاءً وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لفتي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليهنا عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخلهم jama'a kun ji wannan dogon hadisi da imam muslim ya kawo don ya tabbatar da cewa faɗin la ilaha illallah muhammad rasulullah da fatar baki ma damar zuciya ba ta ya ƙinance abin da bakin ya faɗi ba to wannan bai isar wanne musulmi a nan duniya ya shiga aljanna a lahira ba allah ya sa kun fahimci hausar musulmin da ake gani a nan duniya ya faɗi la ilaha illallah ashe a zuciyar shi yana mai ƙaryata la ilaha illallah amma da baki ya faɗi don an je lahira wannan la ilaha illallah ba ta isar ba Allah ya sa kun fahimta yawwa to shine sai ka wannan hadisi wanda ainihin wato ya samo shi daga malamin shi Zuhairu dan har har isnadin ya tike zuwa ga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace kunna qu'udan haula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kasance muna zazzaune kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar cikin mu har da Abu Bakr da Umar ma a tsarin ba da labari idan ka zo ba da labari wanda ya kai za ka lissafa wasu mutane mutanen yaran suna da yawa to kar ka yi ta yara kar ka ce sai ka lissafe su duka faɗin manyan muhimman mutane waɗanda ke wurin kawai sauran sai ka ce da wasu jama'a don haka muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ainihin wato jama'a har da Abubakar da Umar sai ce shi na faro a cikin wasu jama'a masu yawa sauran ba sai an faɗe su ba amma da yaro ne sai ya ce haddawa ne haddawa ne asalin labarin da yake so zai bayar har ma ƙarshe ya manta me yake so ya bada labari sai ka ji ya ce hadda wannan na gidan su wacce inda kike aikin muke siyo barkono wanda ran nan da kuɗin mu suka faɗi ma har ya cika mana kin tuna mana shi ina fata an gane to ba haka ake bada labari ba in ka zo bada labari asali mun yi tafiya zuwa gari kaza da mutane masu ɗimbin yawa hadda wane da wane ya isar karka ce duk sai ka lissafa abokan tafiyar da sunan direban da karan motar wata irin riga ce a wuyan shi a duk karka yi wannan dan haka Abu Hurairah da wani sai ce kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana Abu Bakr wa Umar mun kasance muna zaune kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har da Abu Bakr da Umar tare da mu a wannan zama fi nafarin a cikin jama'a masu yawa فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا ثم أن الله يميك سوي أتكن كامل إن من زوني سيتاش يتفف أبطاء علينا يجن كيري بمجل أباري شبا بمجل أولي شبا بداو با وخشينا أن يقتطع دوننا تسمك تورتي kada wani abu ya same shi kafin mu kai gare shi ya tashi tsidif yana zaune cikin mu ba mu san ina yi ba kuma muka ji shiru to sai muka ji tsoron kar wani abu ya same shi ba tare da muna wurin ba wasa ina muka razana fa kunna mu ma sai muka tashi abu huraira yace fa kuntu awwala man faza ni ne farkon wanda na fara zabura na firgita fa kharajtu abtabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na fita ina ta neman ina manzon Allah yake hatta ataitu ha'iqan lil ansari har sai da na je inda wani lambu ko wani danni na an farawa wato wata gona ta mutanen madina ni banin najjar ta kabilun banin najjar fadurtu bihi na kewaye wannan gona wannan lambu hal ajidu lahu baban zan samu kofa inda zan shiga wannan gona falam ajid sai ban samu ba fa idza rabi'un sai ga wata yar kafa yadkhulu fi jaysil ha'id wadda ita wannan kafa tana shiga cikin wannan ainihin lambu min bi'irin wato wannan makwararar ruwa ce ina fatan kun gane wadda daga wata rijiya ce kharija wadda take wajen gonar ruwa yana gangarawa daga rijiyar yana shiga cikin wannan ainihin lambu haka warrabe aljadwal abu huraira yace abin da ake nufi da arrabe din nan aljadwal wato wuri ne kamar dan kwami kamar dan wurin shiga haka kamar wata yahuda fahtafaztu abu huraira yace sai ne tsalle sai na burga kama ya tafizu sa'alam kamar yadda ainihin wato as-sa'alam shine kyarkeci yake ainihin burga ma'ana kyarkeci idan ya ga wuri wanda bai ishe shi ya wuce ba madadin ainihin wato ya haƙura ko kuma ya ce zai ta kutsawa a hankali sai taho da ƙarfi haka fuf zai bugi wurin sai ya wuce abu huraira yace sai ne haka sai na sawo kai da ƙarfi sai na sai na shiga ta wannan kafa fadakaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kwatan sai na shiga wurin manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace abu hurairah abu hurairah ne fa qultu na'am ya rasulullahi sai nace in shine ya manzon Allah qala sai yace ma sha'anuk lafiya me ya same ka qultu sai nace kunta baina abhurina kana zaune a tsakankanin mu fakunta fa abba'ata alaina sai ka miƙe ka tafi kuma kai jinkiri baka dawo ba fa na an tuqtafa dunana shine muka ji tsoron kada wani abu ya same ka mu ba ma kusa fa ina sai muka razana fa kuntu awwala man faja ni ne farko wanda na fara razana fa ataitu hadha al na je wurin wannan shinge fahtafaftu kama yahtafizu sa'alam shine na dirgo ciki kamar yadda kyarkeci yake dirga cikin wuri na'am as-sa'alam na'am bila bila afwan bila wa ha'ula'in nas wara'i sai ce ga mutane nan ma a bayana waɗannan mutane da muke zaune su ma ga su nan sun biyo bayana faƙala sai manzon Allah ya ce ya aba huraira ya kai aba huraira wa a ɓani na alaihi sai ya ɗauki takalmin shi ya bamu ƙala ya ce izhab bi na alayya hatai tafi da takalman nan nawa guda biyu a matsayin shaida don karka je ka faɗi magana a ce ƙarya ne ko kun gane shi ne rike takalman nan dan magana da za ka faɗi babba ce in ka ce ni na faɗi wani shakka ka ce ba takalman shi ba shine ko kun fahimta yawa tafi da takalman nan nawa فمن لقيت من وراء هذا الحائط wanda duk ka haɗu da shi a bayan wannan shinge bayan wannan lambu ya shahadu an la ilaha illallah yana shaida da la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu zuciyar shi kuma ta yaqinantu da la ilaha illallah fa bashirhu bil janna to kai mishi albishir da aljanna kun ji mahallin shahid ba a shiga aljanna da la ilaha illallah sai wadda aka yi kinance tun daga zuci cewa da gaske ce kun ji mahallin shahi wanda duk ka haɗu da shi yana shaida la ilaha illallah zuciyar shi kuma ta yi kinantu da gaske ike tun daga zuci to ka ce in yi mishi albishir da shi dan aljanna fakana awwala man laqitu umar abu huraira yace farkon wanda na fara haɗuwa da shi da na fita shine umar faqala sai abu huraira yace sai umar yace ma hata min na alaniya a bahuraira waɗannan takalma guda biyu na zan kana ɗauke da su na menene fa kuntu sai na ce hata min na ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗannan takalma guda biyu na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba'athani bihima ya aike ni da takalman nan ne man laqitu yashhadu an la ilaha illallah yace da ni wanda duk na haɗu da shi yana shaida la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu zuciyar shi ta sakankance la ilaha illallah gaskiya ce bashartuhu bil janna annabi yace mishi albishir da cewa shi dan aljanna ne da Umar yaji haka Abu Hurairah yace fa daraba Umar bi yadayhi bi yadihi ala abaina sadiyya sai Umar ya bangaji tsakanin kirji tsakanin nonuwa na guda biyu wato kirji na kenan da Umar yaji na faɗa ka sai sa hannun shi sai bangaji kirji na tsakanin nonuwa na guda biyu fakharartu sai na faɗi listi na daga cikin al'asma'ul ashara waɗanda suke farawa da alif ba alhamza ba kamar is ismu ismu ibnu ibnu da makamantansu guda goma ne to istu na daga ciki don haka idan wani abu ya zo wanda ke da wasani kafin wannan alif din to sai ya kaɗe wannan alif ɗin kamar bismillahi bi ismillahi ne bi ismillahi to amma wannan alu alu ne da bahaushe in ya sai ya sa mishi taɓi a karatun allo sai ya ce alu da taɓi to da alu da taɓi da alu da suka to su ake kira hamzatul wasli ana tashin su in sun zo a farkon karatu misali sai ce ismi muhammad amma in zan faɗi wani kalma ko wata kalma ko wani harafi mai wasani kafin nan sai in ce wasmu abi adam wasmu abi adam kuma sunan mahaifina adam kaga anan ba zan ce wa ismu abi ba sai in ce wasmu abi to na kaɗe wannan alif kenan don haka ismullahi to da ka ce bi to ba za ka ce bi ismullahi ba sai ka ce bismillahi ga shi nan cikin ƙur'ani bi isa bismil fusuq to haka nan ustu duwawu ustu duwawu to sai ce fakharartu fakharartu kamar ya ce li usti to amma ba zai yi ba saboda asalin alif din dama ta wasu ce shi ne sai ce fakharartu listi sai na faɗi ai ala usti akan duwawu na shine ma'anar li din sai na faɗi ga duwawuna na faɗi akan duwawuna in ji abu huraira faƙala umar ya ce irji ya aba huraira koma ya kai abu huraira wurin annabi faraja'atu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ainihin wato na koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa ajhashtu buka'an na jiku da kuka wato irin kuka kuka don manzon Allah ya gani na ina da zafi a zuciyata an taɓo ni don haka ni sharkaf da kuka waraki bani umar umar sai ya hau wani abin hawa sai biyo bayana don haka fa'iba huwa ala asari ina isowa sai ba shi shi ma ya biyo bayana فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة سمن الله يتمني me ya same ka ne ya kai abu huraira fa qultu sai na ce laqitu umar na haɗu da umar ne fa akhbartuhu billazi ba'athani bihi na faɗa mishi maganar da ka aike ni cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana mai yaƙini da la ilaha illallah to albishirin shi ga aljanna fa daraba baina sadayya darbatan sai umar ya bugi tsakanin nonuwa na guda biyu bugu wanda kharartu lifti har sai da na faɗi ne daka da gindi ne daka da ɗuwawa hausa ce ne da hausa cewa ake yayi daka da gindi wannan sai in ka iya hausa asali ba haushe bai cewa mai daka da ɗuwawu ka kiyaye akan ɗuwawun ya faɗa amma in ya tashi sai ce ne daka da gindi hausa kenan ba dabo ba ina fata an gane abu hurairah yace shine sai ya tunkuɗe ni har sai da na faɗi akan ɗuwawayen qala irji annabi yace koma ko ai sai Umar ya ce in koma wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce da shi Umar ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alt me yasa ka ka aikata abin da ka aikata kun yadda ake shari'a idan wani ya kawo karar wani karka bi nauyi karka ga zafi karka dubi abin da aka ce ya aikata a bashi izinin yayi bayani me yasa ka aikata don haka matsalar farko da zai fara tunkara ita ce ya yadda ma ya aikata tukuna in ya yadda ya aikata to sai tsallaka kai tsaye zuwa gaba ka ansa sai faɗi dalilin da ya sa ya aikata in ka bai aikata ba sai ce a shi bai aikata ba kafin ma ya kawo dalili me ya sa kai kaza sai ce a shi bai yi ba ma to amma yanzu ne na tambaye shi me yasa ka aikata da yake Umar ya yadda ya aikata قال سيتي يا رسول الله يا من ذن الله بأبي أنت وأمي ina mai baka fansar uwata da ubana wato ina mai baka fansar ubana da uwata ku yi hakuri jama'a ina bi mana ka'ida ta fassara ne kawai al'adun larabawa ne nake kokarin fassara mana su cikin al'adun hausawa bahaushe shi sai ce uwata da ubana balarabe kuma sai ce ubana da uwata uba suke fara gabatarwa ka gani gashi ce bi abi anta wa ummi ina baka fansar ubana da uwa amma bahaushe shi ya tashi galibi cewa yake uwata da uba ko sai ka ja ce uwar mu daya uban mu daya balarabe ko sai ce uban mu daya uwar mu daya to a tsarin fassara kana fassara to kana dubi al'adun mutane kake ka faɗi yadda larabawa suka faɗi amma in ka zo fassara wa hausawa sai ka fassara musu su kuma yadda abin yake yasa yanzu nan balarabe in yaji nan da ainihin abu huraira yake cewa kharartu listi ya fahimci ma'ana to ka zo da hausa fa sai ka ce ce sai ne daka da gindi to bahaushe kuma ya fahimci me aka ce wannan ita ce ake kira fassara mai yanci wato abin da kake kokari ma'anar kake kokarin ta fita saƙon kake kokarin a fahimta ba wai lallai kowace kalma sai an bata mahallinta na mi'rabi da ma'ana ba wannan kuma shi ne asalin hanya mafi inganci wajen isar da saƙo daga wani yare zuwa wani yare a babu na ilmin tarjama ko kuma abin da a cikin communication suke kira translation techniques wato ƙa'idojin fassara don haka a ƙa'idojin fassara haka ake in ka zo kaga an sa black market karka ce bakar kasuwa sai ka ce kasuwar bayan fage shi bahaushe haka yake faɗi kawai kasuwar bayan fage amma kaka ce bakar kasuwa in ka ce bakar kasuwa hausa ba su san wata bakar kasuwa ba an fahimta amma ya ce a ina ka siyo ga abu ana bin laye ya ce a ina bi bayan fage ne kasuwar bayan fage na ne ya ce to wato an san is an illegitimate market kasuwa ce wadda ba a yarda da ita ba ta bayan fage ake kasuwancin to amma kuma ka ce hausa bakar kasuwa to ba bai san wata bakar kasuwa ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka Abu Huraira ne yasa Umar ne yasa ka aikata haka sai Umar ya fara cewa ya Rasulullah bi abi anta wa ummi na baka fansar uwata da ubana a ba'asta aba huraira bina alaika da gaske kai ka aiki abu huraira da takalmanka ya je ya ce mallaki ya yashhadu wanda ya je duk wanda ya haɗu da shi yashhadu Allah ilaha illallah yana shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah mustaqinun biha qalbuhu kuma zuciyar wannan mutum ta sakankantu ta saki jiki ta gamsu da la ilaha illallah basharahu bil janna cewa abu huraira ya albishir ga wannan mutum da aljanna kai ka aiki abu huraira ya je wannan bayanin ga jama'a qala na'am sai manzon Allah yake kwarai da gaske ni na aike shi qala sai Umar yace fala tafa'al ina ganin kaka aikata haka anan ba hanni hani na istila ba a hani ne na irshad a ya manzon Allah ina ganin kaka haka kamar yadda babanka zai iya cewa a yi ka ba sai ka ce a amma ni ina ganin kar a yi haka don an yi haka ga kaza ga kaza kaga anan ba kana cewa ne ba za a yi ba ka hana a a shawara kake bayarwa irin ta ce nan ni ina ganin ya manzon Allah kar kai haka fa inni akhsha an yattakila nasu alaiha domin ina tsoron in ka buɗe kofar cewa duk wanda ya shaida la ilaha illallah yana mai yaƙini zai shiga aljanna to mutane za su dogara da haka kowa ya samu ya ƙini daga nan kuma sai je ta shiganta kashi fakhallihim ya manzon Allah rabu da su ya amalu na sai ta aiki ka faɗi la ilaha illallah kana da yaƙinin amma tsoro sai sa kai ta kula da sallah kai ta kula da azumi kaga sai ka zauna lafiya kana musulunci amma ka faɗi la ilaha illallah kana da yaƙini sai ka ji an ce kana da yaƙini kace ɗari bisa ɗari sai ka ce aljanna sai ka ce eh shikenan ba ruwanka da sallah ba ruwanka da azumi ba ruwanka da komai an taba ka ce a yau me ya rage annabi ya aiko a min albishir kana hasaba ne dan ko kun fahimci magana Umar a bar su a dunkule su yi aiki misali yara ne kai musu jarabawa cikin guda goma sai kai musu guda biyar to kar ka zo ka ce musu kai jarabawa ku ta yi kyau dukkaninku kun riga kun haye ma duk kun haye kawai to in kai haka ko to sauran takardun da suka rage kuma ba sun faɗi dan kowa zuwa zai miƙe kafar shi ayo ai aggregate din mu ya kai abin da ake so dan haka duk sauran papers ma ko ba a ci ba ba komai to amma in ka ce suka ce malaya ka ce to Allah zai taimake mu amma ku ƙara kokari kai to sai da cikin fargaba suna ta aiki to shine ku ni'malu Allah ya sa kun fahimta saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya ne Umar ba yana musu ba ne, amma samayya shi da ya da halin jama'a, idan jama'a suka ji ta faɗi ga sassa, to ci za su kawai ba bismillah. A ƙarƙashin wannan sai yake cewa ina tsoron kar mutane su ji wannan falalar su dogara don haka rabu da su su aiki. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam musamman zan Allah ya ce fa to Abu Hurairah rabu da su ni ma na yarda da shawarar Umar. jama'a kun fahimci hadisin nan da kyau abin da hadisin yake tabbatar mana shine abin da babin ya kulla la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba za ta amfane ka a lahira ka shiga aljanna ba sai ka yadda da ita a zuci wannan falala ce to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abu hurairah ya je faɗa wa jama'a saboda mutane su san falala Allah tana da yawa don su san girman la ilaha illallah da darajarta wanda da yake da baya baya ya dawo ya samu ya ƙini to amma kuma umar sai ya hasashi wani haɗari shine ne in aka bar su haka to waɗanda suka san sun cika sharaɗin kuma shi kenan za su lalace daga ƙarshe kuma har ya ƙinin da suke da shi sai su suce jama'a kun fahimci wannan da kyau shi yasa galibi za ka ga 'ya'yan talakawa galibi su suke waye gari su zama wani abu saboda me saboda galibin wanda ya ga uban shi yana da shi kwanciya yake ya san cewa ko da tsiya ko da arziki zai ci zai sa za a biya mai kuɗin jarabawa zai yi wanki yana da wurin kwana dan talaka fa ya san cewa in bai zage ba ba zai ci ba in bai yi tari ba in lokacin jarabawa ta zo zai sha kunya don haka sai ka ga 'ya'yan talakawa galibi saboda ba su da irin wannan albishir ɗin kullum suna kwanciya cikin tsoro ne suna tashi cikin fargaba suna yi ne a cikin tashin hankali don haka kullum yana tattalin wani abu da zai rage mai wannan raɗaɗin shi yasa ƙarshe sai ka ga galibin waɗanda suke wayar gari su zama wasu a rayuwa to sai ka ga ba 'ya'yan wasu ba ne ‘ya'yan wasu kuma in aka yi sakaci babu uluwun himma ba a wani ɗinsu ba a tarbiyyarsu yadda za su iya tsayuwa su kuma galibi sai ka ga daga kansu girman gidan ya watse Allah ya sa kun fahimci wannan da kyau to matukar aljannan nan gidan ubanmu ce gaskiya ne to amma Allah ya sharɗanta ba wanda zai shige ta kuma sai yana da imani sai yana da yaƙini sannan kuma sai ya yi aiki to kaga idan aka rabu da kai da imani da yaƙini kuma babu aiki in ka je ne zai faru lissafin sai karye a ƙarƙashin a samu aikin sai aka ce ka a bayyana maka waccan falalar dan ka zage ka cika sharaɗin na ƙarshe shine aiki imani shine faɗin la ilaha illallah yaƙini shine yadda da ita da zuci aiki kuma shine sallah zakka azumi hajji da sauran haƙoƙi idan baka kiyaye waɗannan ayyuka ba to akwai matsala to kuma in aka maka albishir da romanta da falalanta ta sai ta watsi game da ayyukan ko kun fahimta jama'a me yasa dukkan gidajen birni zaka ga ba su da gonaki ɗan kaɗan ne daga mutanen birni mutanen alƙarya mutanen bariki suke noma saboda me saboda suna wani kasuwanci ko suna aikin gwamnati ko suna da wasu hanyoyi na samun kuɗi da za su je su yi awo je ka zauna a busasshen ƙauye a can garin kakanninka garin zai waye ba inda za ka je ka yi aiki ka samu ko kwabo to tun da babu aikin da zai baka ko kwabo da za ka yi awo na haka sai ga kowane gida suna da gona kuma suna da rumbu me yasa saboda sun san cewa wannan ce kaɗai hanyar da ake samun abinci yasa a cikin almarar bahaushe yake cewa ba ƙauye wai in ya shigo birni sai ce ya je birni ya ga ana zaman ƙarya ta ce mishi mai ta gani sai ce ba gidan da ya gani da rubu zaman ƙarya ake wai kullum awo ake yi to shi a wurin shi wannan ƙarya ce na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am eh a'a ai shi ne nace abin da ya faɗi gaskiya ne ba wai ya canza bane annabi ba canzawa yayi ba amma salon gabatar da maganar ne umar ya faɗakar da shi na fata an gane shi ne na baku misali kyakkyawa kana da ɗalibai ka karantar da su darussa goma sai kai musu jarabawa guda biyar to ba za a yi jarabawa ta shida zuwa ta goma ba sai nan da kwana uku sai kuka zo kuna tattauna sai suka ce malam ya jarabawar mu dama ka ce dai ana so akalla mutum ya samu saba'in bisa ɗari sai ka ce ai dukkan ku cikin ajin nan yanzu ba wanda ya gaza casa'in bisa ɗari ba don haka me za su ɗauka kowa ya riga ya kai abin da ake nema har ya ƙetare a ƙarƙashin wannan takaddun jarabawa da za su biyo baya za su zage a kansu ba za su zage ba kaga ba za su yi aiki ba ke a ke kenan in har ana so su zage a can me ya kamata sai a ja baki a yi shu don haka a nan ba maganar ce fa annabi ya fasa faɗi ba ba kuma sauya ta aka ba ba falalar aka fasa ba amma a saka ya magana daga nan za ka gane ashe akwai yadda ake karantar mutane wajen faɗa musu wani saƙo da gwargwadon yadda ake ganin za su fahimta yasa kullum akwai awamun nas akwai talabatul ilm akwai mutane gama gari salon da ake musu wa'azi da hanyar karantar da su da hanyar faɗakar da su ta sha bamban da mutanen da yake ɗaliban ilimi ne masu ilimi ko kun fahimta yanzu ku duba a ƙasar hausan za a yi sanarwa ya ake yi san kira ake turowa ya sheko a guje ya zo ya tsaya tsakiyar mutane ya tsaya tsakiyar mutane sarki ya gaishe ku bayan gaisuwa sarki yana cewa ka ba sai sake zuwa ya sake ihu wani wuri haka in ka tafi ƙasashen yarabawa ko inyamurai wasu in aka je ganga ba a buga in aka buga gangan gangan gangan gangan sannan sai a gaisuwa sannan sai a isar da sako wani kuma ba ga wani dan karfe ba a samu kalan kalan kalan kalan kalan a kada kaga ko da ne da irin hanyar da ake isar musu da sako to dauki al'adar waɗancan ka kai waɗancan ka gani ka zo cikin Hausawa ka zo da kalangu a tsakiyar mutane ka buga kalangu ka buga kalangu sannan ka fara sanarwa abu na farko shine sai an fara shakkar hankalin ka ma tukuna lafiya kake ina fata an gane to je ka kuma cikin yaraba ko inyamurai ka je a guje kana zuwa su kuma watsewa za su za su dauka to ma lafiya tukuna to amma a ƙasar hausa da gudun san kira yake zuwa in yi sai turje sai sakewa da gudu sannan sai kuma ya tsaya an san akwai sanarwa kenan to je ka cikin yaraba ko in yamurai kai musu haka watsewa ba su sun san ba lafiya to a guje saboda haka ko kun fahimta jama'a to Allah yana da hikima da ya hada annabi sallallahu alaihi wa sallama da wadannan sahabbai Allah yake cewa amruhum shura bainahu hanya ce ta isar da sako za mu dawo mu tattauna waɗannan al'amuran insha Allah ta'ala na'am ba shakka ba umar yana ganin wani zai iya yin karya ba ne yana son ya tabbatar da magana ne shine a tasabbut wato ana so a nuna yana daga cikin ɗabi'ar malaman farko daga cikin sahabbai shine in suka ji magana suna ƙoƙarin tabbatar da ita tukuna da tantance ta kafin su gaba da yaɗa ta rannan mun zauna sai wani yake cewa kwamitin malamai da limamai sun ba da sanarwa sai faɗi wata babban magana cewa a je a faɗa sai na ce mishi yaya za a iya gane gaskiyar magana sai ce a kwamitin malamai da limamai su suka tabbatar sai na ce a ba da wannan hanya za a tabbatar da gaskiyar magana ba su kwamitin malamai da limamai a ina suka samu magana sun same ta a wurin 'yan sanda ne ko a wurin in jaridu ko kuwa sun ji magana ne a kotu sai ce a'a su kwamitin ne sai ce ga wani ma daga cikin su bari ka ji sai na ce a'a har yanzu magana ɗaya kake maimaitawa shi ne duk da magama to akwai wani babban mutum ɗan boko yana zaune a wurin sai ce mishi ka san abin da wani yake ce maka yace eh yana ce maka ne maganar a tuntuɓi gaskiyar ina ta fito tukuna don har yanzu baka faɗi gaskiyar sai ce a'a ai kwamitin na limamai shine sai na ce ai da wannan ne suke hawa mimbaran wa'azoji da mimbaran masallatan juma'a sai su faɗi maganar da yake babba baya sai su zo su yi wuki ba sa iya kare kansu saboda shi abin da kawai zai ga an rubuto cewa kwamitin malamai da limamai ya ce a sanar da kaza ƙarfin magana ake so a duba sai na ce yanzu wannan da aka ce su yi magana a kan shi idan ya ga dama ya kai su kotu wace hanya ba su tabbatar da magana ba su da hanyar da za su tabbatar da magana saboda haka asalin abin da abu huraira yake yi umar yake yi yana yin ta ne domin tabbatar da magana ba don wai yana ƙaryata sahabban da ke kawo labari ba ko kun fahimta domin mafi karancin abin da kan samu ɗan adam shine ne kuskure mantuwa na sha ba ku labari wani yanzu ana zaune cikin jama'a ana magana sai ce abubakar gumi ya ce susa ai tusa tusa ba ta karya alwala sai aka ce a sai ce wallahi ya ji shi yana nan da kasar din sai aka ce kawo kasar din da kawo aka sa to kasan za a natsu ne irin wannan da kyau a ji da aka natsu sai aka ji yana cewa susa s u s a susa ba ta karya alwala sun ce to to ka gani to kaga da kawai ya karfafa akan cewa shi fa ya ji yana ya faɗa ce a'a ba ana ƙaryata ka bane lakin na sam'a yuhta ji yana kuskurewa ya gaza jin abu daidai shi yasa in ka ji magana mai nauyi musamman da ta shafi mutuncin wasu ko makamantan haka ko kai kyakkyawan bincike tukuna ka iya tabbatar da dalili a hannunka sannan ka zo ka faɗi in ba haka ba manta da matsalan nan duniya lahira ake tunani na fata an gane ka je lahira a tambaye ka kai wuki wuki Allah ya kiyaye na'am na'am malam na'am na'am na'am na'am na'am to ina hujja take a cikin wannan hadisi a to sabbin zari'a kenan ai ba a ce wai da wannan hadisin ba don haka ce da wannan hadisin sai a ce a to ai a cikin wannan hadisin babu inda aka yi magana cewa kada mai janaba ko mai haila ta dauki alqur'ani ko ya dauki alqur'ani kenan shi yana kafa hujja wato abinda ka'idar da ke cikin wannan hadisin da ta sa Umar ya ja hankalin annabi ka'idar ta fiqhu ce ana kiranta saddu zari'a wato toshe kafar barna abu ne daidai ne amma in aka bar jama'a za su wuce abin da ake nufin su fahimta sai ce to asali a hana su yin abu to sabbin zari'a kenan to ita ce ka'ida to idan a ƙarƙashin wannan ka'idar ne to kaga zai ce yana kafa hujja da sabbin zari'a ne akan kaza to kuma wannan ɗaya ce daga cikin ƙa'idoji wanda imam malik ya kaɗaitu da ita sai malaman da suka yarda da ita a matsayin za ta iya zama dalilin hana wani abu ko dalilin yin wani abu misali a cikin malikiya suka ce kada liman ya du'a'ul istiftah kada mai sallar farilla ya runguma hannun shi me yasa kada ya du'a'ul istiftah suka ce saboda in yi Allahu akbar ya ja baki ya shiru sai mamun su ce lafiya me liman ke yi ne ko dai wani abu ne sai suka ce to tsoron haka to kada yayi kaga yanzu me yasa suka ce kada a yi wannan sunna saddun lizzari'a ko saddan lizzari'a suka ce haka ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a kirji a sallafa nan kada a yi aka ce ga hadisai suka ce sun san da su to me yasa za ku ce kada a yi sai suka ce saboda haka to kamar kashin gida ce kamar samun jingina ce wato baka saki jikinka komai ya tsayu akan gaba shi ba idan haka tunda ko haka ne to ai a sallah farilla an hana ka haka siddan kai haka a sallah farilla an hana ka kan gina da wani abu sai suka ce to matsayin haka sa hannu a kirji kamar matsayin haka ne da haka sai suka ce kada a yi amma babban amsar da malaman hadisi suke bayarwa kullum in aka samu matsala tsakanin irin wannan shi ne an samu nassi game da abin da waɗannan mutanen ke cewa kada a yi saboda saddan jari'a in an samu nassi sai malamai su ce kada ku kalli maganarsu ku rabu da su su da haka tunda an samu nassoshi daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su cewar ɗaukar alƙur'ani cikakken shi a halin mace tana haila ya halatta karanta shi a halin tana haila ko yana janaba ya halatta shi kenan hadisai da ke cewa ba zan halatta da kaza kaza hadisan ba isai ne abu da rawaito su da ibnu maja da sauransu a ƙarƙashin wannan za a iya amfani da saddu zari'a malamai ba sa inkarin ta amma ba sa karɓan ta mutlaqan za a iya amfani da ita a inda bukata ta kama ka'ida ce ta fiqh amma inda ake da nassi kuma ba a ɗaukar wannan ƙa'ida a ture abin da yake da nassi Allah ya taimaka yanzu misali wannan nassi ne ya halatta wa abu huraira tafi ka yaɗa ta to kuma ko ka san cewa nassi ne yanzu ya hana abu huraira yaɗa ta ba fatawar umar ba ce fatawar umar ba ta isa ce karo da wancan umarnin na farko ba ku kiyaye idan annabi ya magana kamar wannan abu huraira je ka yada idan umar ya ce kada ka yada ba za a saurari umar ba saboda abu huraira nan din nan da kake ji umar ya taɓa ganin shi a masallaci yana waka sai ya harare shi hassan hassan afwan da ya harare shi yana nufin ya daina sai ce oho na ruwana da kai mai haɗan da kai ina yi wanda ya fi kama yana cikin masallacin ashe kaga idan har annabi ya yarda da abu don umar ya ce bai yarda ba ba a daga kai a dubi maganar umar to amma anan umar ya nunar da annabi game da matsalolin da yake fuskanta kuma annabi ya nunu ya fahimci matsalolin ya gamsu sai ya dawo ya ce ne fa khallihim ya amalu to rabu da su kar ka faɗa musu to yanzu dokar ta ƙarshe ita ce ne kar ka faɗa musu kuma dokar waye dokar manzon Allah ce sallallahu alaihi yanzu idan mai malamin gargajiya ta baka maganin gargajiya in ka ji tsoron sha ko ka ji kyamar sha wannan mai maganin gargajiyar kuma a ce annabi na da rai sai ta kai mishi sai ya karba sai ya sha to yanzu kai ba ka sha maganin gargajiya ba ne ka sha a ne annabawi saboda haka ku kiyaye magana tana ci gaba a da dangantuwa ne zuwa ga mai ita in annabi bai dawo ya yarda da ita ba amma in ya dawo ya yarda da ita fa to yanzu kai tsaye baka iya cewa maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka ganin maganganun manyan manyan kafirai da Allah ba labari a Qur'ani amma an aka tashi na ake cewa qaulul lahi Allah madaukakin sarki ya ce saboda ne saboda Allah madaukakin sarki a wurin shi muka ji dan haka maganar shi ce amma ma'anar da ke da munin fa tana koma zuwa ga wancan ne amma ɗaukan launin ba da labarin fa daga Allah ne so da haka ku kiyaye ana iya amfani da ka'ida ta sabbin zari'a ko shar'an qablana ko wata daga cikin ka'idojin imam malik guda goma sha bakwai ko fiye amma in babu nassi amma inda nassi to ba a ɗaukan wata ka'ida kuma ai karo da nassi da ita Allah madaukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin wannan hadisi wannan hadisin na daga cikin ɗaiɗaikun hadisan da muslim ya fitar da su shi kadai bukhari bai fitar da wannan hadisin ba amma al'imamu abu nu'aymin ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-musnad mustakhraj kamar yadda ainihin wato al'imamu ibn hibban shi ma ainihin ya fitar da wannan ainihin hadisi المسألة الثانية في فوائده منها أن مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في تحقيق الإيمان في تحقق الإيمان حديثنا ما كده يتمسألة ببتشي وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله بإسر بوجن تبت بإيمان بكتكين زوتي المتون بل لا بد من استيقان القلب باب مكوى في زوتي أتايت إيمان تو تاسكا كنتو don haka fal'iman manjiyi min al-makhluk min al-khulud fi imanin da ke kubutar da mutum daga dawwama daga wuta labudda fihi min al-i'tiqad dole ya zama ya kudurci abin da ya furta wal nutq ma'an kuma ya furta din dan ka yarda da zuci kuma baka furta ba nan ma yarda ba za ta yi amfani dan ka furta kuma baka kudurce ba nan ma ba za ta yi maka amfani ba fa innal imana itiqadin biljanan domin biljanan shi ainihin wato imani kudurcewa ne ka kudurce da zuciyarka wa nutqun bil lisan harshe ya fadi wa amalin bil jawarih wal arkan sannan gaɓoɓinka kuma su aikata kama sabaka al bahth fihi mustawfa fil masail al madhkura fi awwal kitab al iman yace bayani ya taba gabatuwa a haka ومنها استحباب جلوس العالم لأصحابه na daga cikin karatuttuka ko darussa da wannan hadisi yake nuna mana an so malami ya rinka zama tare da jama'a shi ba wai sun lallai lokacin karatu ba za ka iya zuwa ka same suna hira sai ka zauna a tsakiyarsu za su iya samun kana huta sai zo su kewaye ka ba wai lallai sai lokacin karatu ba wannan mustahabbi ne saboda mu saboda ƙara koyon wasu abubuwa na rayuwa wa li ghairihim min al-mustaftin haka kuma waɗanda suke ba da fatawa ya halatta su ma su zauna domin a kewaye su ana tambayoyi wa ghairihim haka daga cikin malamai waɗanda ba wai malamai ne ma na aji ba ko malamai ne masu wa'azin ƙasa ko makamantan haka ko wani ilimi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanar da kai na rayuwa babu laifi ka zauna yu'allimuhum yana karantar da mutane wa yufiduhum yana fa'idantar da su wa yuftihim kuma yana musu fatawa na fata an gane shi yasa kaga a da akan ɗibi matasa a kai su wurin wani dattijo ƙwararre wanda ya goge da rayuwa ya rinka musu hira suna mishi tambayoyi game da yadda rayuwa take irin waɗannan matasan kana samun su da kaifin basira saboda haka wannan irin zaman ba wai sai malami kawai ba za ku iya zuwa ku samu wani tsohon sarki ko wani tsohon dogari ko ni tsohon ɗan sanda ko ni tsohon soja ko ni tsohon manomi mai fasaha wanda yake zai iya amfanar da ku a wani al'amarin na rayuwa na fata an gani wa minha ma qaddamna min annahu idza arada dhikra jama'a kathira faqtasara ala dhikri ba'dihim dhakara ashrafihim aw ba'da ashrafihim thumma qala wa ghayrihim abinda muka faɗi a baya idan al'amari ya kama da mutane da yawa in ka zo ba sai ka faɗe su duka ba sai dai kuma waɗanda za ka faɗi ɗin 'yan kaɗan a matsayin misali su zama su ne manyan ko kuma kaɗan daga cikin manyan kun ga abu huraira da wuta sai ce da abubakar da umar wa minha bayanu ma kana sahaba radiyallahu anhum عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi na nuna mana irin yadda sahabbai suke kula da darajojin manzon Allah wa ikramihi da girmama manzon Allah wa shafaqa alaihi da kuma jin tausayin shi wa min za'adil baligh lima yaqraquhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma sahabbai suna girgizuwa matukar girgizuwa ga duk abin da zai afkowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana abin da ake so a nuna maka nan sahabbai kwakwalensu na aiki suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam tsibir sai sai da ya tashi da suka ji shiru sai sai da bari mu baya ko wani abu ne ya same shi wasu ne sai su zaman shi suna su zaman su suna jiran sai san da ya dawo amma sahabbai suna da irin wannan saboda sun san yana da makiya iri iri sannan kuma rayuwa komai na iya faruwa kar ku manta da hadisi shahararre wanda bukhari da muslim suka ruwaito hadisin ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi wa'azi wurin aljanu kuma ibn mas'ud ya bi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wata da'ira ya ce ibn mas'ud ya tsaya ana duk abin da ya ji kar ya fito can annabi ya tafi sallallahu alaihi wa sallama garam sai ibn mas'ud ya rinka jin hayaniya in yayi yunkuri zai fita sai annabi ya ce mishi kada ya fita daga wannan da'ira kaga hayaniyan nan da yake ji hankalin shi ya ɗauku haka wata ran da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama na cikin ɗaki sai yake cewa yau babu wanda zai zo babu na ni sai abdullahi bin zubair yake cewa ai manzon Allah kai kwance ka ina nan na zara takobi na ba wanda zai iso gare ka na'am duk wannan yana nuna cewa sahabbai mutane ne masu kaifin basira wannan wajibi ne akan malamanmu shugabanninmu makarantunmu masallatanmu wuraren ibadojinmu da duk makamantan haka musamman a irin yadda najeriya ta samu kanta a yanzu kuskure ne kai tsaye kawai ku rinka tunanin ana zaune ne irin zaman da ake da dole ne kwakwalwa ta rinka aiki zuciya ta rinka hasashen abubuwa waɗanda wannan shine kawai zai zama mafita allah maɗaukakin sarki ya taimaka ومن استحباب اهتمام الاتباع بحقوق متبوعهم sannan wannan hadisi yana nuna mana mustahabbi ne mabiya rinka ba da himma game da haƙoƙi da darajoji na wato ainihin wato na waɗanda suke ainihin wato bi wani itina bi tahsili masalihihim da kuma kula da duk abin da zai kare su ko gyara musu al'amari wa daf'il mafasid anhu da kuma kawar ko tunkuɗe duk wani abu da zai cutar da su shigen waccan magana kuna da malami kuna da limami kuna da wani shugaba wajibi ne ku ba da muhimmanci game da kula da ran shi da lafiyar shi da kuma menene zai kare mutuncin shi sannan yaya za a yi a kawar mishi da wata barna abin da hadisi yake gaya mana kenan mun ji haka game da sahabbai سادسا مشبه منها جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك وتمسألة إتتي wannan hadisi yana nuna mana ya halatta ka shiga cikin gidan wani ko gonar shi ko ofishin shi ba tare da izinin shi ba amma da sharaɗin in ka san in ya ganka ba zai damu ba ya zo sai ya same ka ka kafa kujera ka zauna a falon shi kana da yaƙinin ba zai damu ba eh to in kai haka babu laifi yanzu ya same ka a cikin gonar shi kayi kame kame kana ta shan mangwaro ko kana ta shararar bacci a ɗakin shi na hutawa ka san ba zai damu ba eh to babu laifi ina fata an gane sai ce li mawaddatin bainahuma matukar akwai wata ƙauna ko soyayya au da zalika ko wata surukuntaka ko wata abota sai ce fa inna aba huraira radiyallahu anhu dakhala al-ha'id kaga abin huraira da yadda ya shiga wannan gona wa aqarrahu nabi sallallahu alaihi wa sallam ala zalika annabi ya tabbatar da shi akan haka da annabi ya fito da mishi fada dan me zaka shigo min ba da izini ba walam yunqal annahu ankara alaihi ba a taɓa da labarin cewa annabi wa abu huraira faɗa akan haka ba daga nan ne malamai suka san cewa to kaga wannan yana nuni da halaccin haka amma manyan malaman fiqh daga cikin malaman hadisi bari ka ji abin da suka ce qala an-nawawi rahimahullah ta'ala wa hadha ghairu mukhtasir bi dukhul al-ardh nawawi yace wannan fa bai shafi shiga gona kadai ba bal yajuzu lahu al-intifa'u bi adwatiha bi adwatihi haka kayan amfanin da ke cikin gonan ma wa akli ta'amihi da cin abincin shi wal hamlu min ta'amihi ila baitihi da ɗiban abincin zuwa gida wa rukubi dabbatihi da hawa dabba shi wa nahawu zalika min at-tasarruf alladhi ya'lamu annahu la yashiqqu ala sahibihi da makamantan ire-iren waɗannan tasarrufi da in kayi a dukiyar wani ba zai damu ba babu laifi abokinka ne kafin ya dawo aiki sai ka zo gidan shi ka samu an haɗa mishi abinci a tebur komai ka ci ka ƙoshi kai ƙyat ka rage saboda ka san kana da yaƙini in ya zo ya ga ka ci ba zai damu ba hasali ma a ce mishi ya zo ya samu ka zo ba ka same shi ba ka ƙi cin abinci mai ruwa wannan ya saka shi damuwa to ka ga babu laifi ka ci to kenan yanzu kai ba za ka ɗauki wannan hadisi kai tsaye ka hukunta jama'a da shi ba cewa to ya abu hurera ma ya shiga gidan annabi dan ba ya shiga gona annabi dan ba a'a sai ka rinka karantar mutane shine ilimi din don na daga cikin matsalolin mu a Najeriya musamman ɗaliban ahlus sunna samahahumullah shine ɗora mabambantan mutane akan ma'auni guda ɗaya wanda wannan kuskure ne babba idan ka mu'amalanci wannan ɗalibin ilimi a nan zaria to idan ka tafi sokoton ka haɗu da wani aboki ɗalibin ilimi kuka yi abota sai kai ƙoƙari ka karanci yaya rayuwar shi take shi kuma sai ka mu'amalance shi da yadda ka fahimce shi amma an ka ɗauka cewa ai mu a garin mu duk ɗaliban ilimi haka ake musu to ya nuna baka da gogewa a rayuwa ko kun fahimta jama'a shine nake ba ku labarin irin wannan ya taɓa faruwa a makka muna cikin wani wuri ne sai da littafai wani ɗalibin ilimi ne a makka sai ga wani malami dattijo ne ɗan najeriya ba fulatani to wani tudu wani gangare sai shi wannan ɗalibi ɗan makka balarabe ne sai yi wa wannan ba fulatani kuskure malami sai shi wannan ba fulatani sai ya ɗauki zafi yana ta faɗa to yana faɗa shi wannan balarabe a ɗabi'arsu idan ka ba mutum haushi to sai ka zo kana dafa shi haka kana dan dafa kafadan shi kana dan shafa shi kana cewa ya hakuri malam shi malam shi Allah ya hakuri ba komai ba komai ya hakuri ya hakuri to yana yi wannan malami ba fulatani haka sai ya tunzura da ya sake tunzura kuma shi wannan sai ga to babban mutum a ƙasar larabawa in ka ɓata mishi rai ɓacin rai ya ɓacin rai to sai kuma ka fara kama gemun shi sai kuma ka fara kama gemun shi kana ba shi to ma'ana kat kenan ka gama ba da hakuri na ƙarshe to sai kuma wannan malami da platinum sai ta ƙara ɗaukar wuta na ce to ala gafata mala yana baka haƙuri ne yace wani irin haƙuri a garin su ba shi da uba ne yake kama min gemu yana dafa ni sa'an shi ne nace to ai haƙuri yace ka bai yadda ba kana goyon bayan shi nace a al'adar su kenan yace al'adar su ba mutunta manya yanzu zai iya kama gemun uban shi nace sosai yace to ba su da kunya nace a al'adar su ce al'adar su ce to asalin ba malamin ne da platinum ya kuskuren ba shi ɗalibin ne ya kuskure saboda mu da sai dubi wannan bakar fata ne me yiwa abin da ake wa malaman su a makka ba irin shi ake waɗannan malaman ba kamar bin ba yanzu ka samu yayi yayi fushi sai ka je sai ka rungume sai kana shafa shi haka to shikenan shikenan sai ce to ba komai to anan kasar ka ma iya matsowa kusa da shehi ne ba kilomita nawa ne tsakaninku da shi ka gani to ka taba girmin shi a yau ko amawa mun rawanin shi ka taba ai za a ce ka yi rashin kunya to amma a cikin laraba jama'a ko mahaifinka ne ka fata mishi rai in ya ɗauki zafi sai ka matsa sai ka rinka kama ginin shi haka kana kama kana cewa malish malish abuya malish abuya malish abuya kana kama shi ke ko kun fahimta jama'a to saboda haka a wannan ma sai ka tsaya ka karanci abin nan kar ka je ka ce nawa ya ba da fatawa za a iya cin abincin mutum za a iya kaza za a iya kaza ina gaya muku duk wannan yana daga cikin kurakuran da ɗalibanmu na ahalus sunna gaskiya suke shiga sai ce ya karanta a cikin hadisi ga abin da aka ce to amma ya manta a wajen mu'amalantar wane da hadisin kuma sai ya dubi yaya ɗabi'a shi take ma kafin al'ada shi ko kun fahimta jama to wannan mu'amalantar ita ce kuskuren da ake ba wai aikata hadisin ba aikata hadisin daidai ne don haka yanzu wannan abin da yake nuna maka shine ya halatta ka shiga cikin gidan wani ba izinin shi amma sai in ka san yarjewar shi to ka ya za ka ka san yarjewar shi kaga sai kuma ka yi wata mu'amala kuna da kusanci da juna amma ba kawai kai ka taho daga ina kake daga katsina bai san ka ba amma ai kai ka karanta wannan hadisin a katsina cikin sahih muslim shi ko malamin hadisi ne sai ya same ka a tsakar gidan shi lafiya ka ce a ka zo kana ta neman shi ne wallahi shi ne kawai ka shigo cikin gidan